الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم talata talatin ga watan rajab hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ishirin da ɗaya ga watan biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin risala na ibn abi zaid al-qirawani muna cikin babin hajji daidai na za mu tashi wal umratu aha wal يفعل فيها كما ذكرنا ذكرنا أولا Aha, wal umratu ya ce umra shafi na ne Hmm? Hmm, shafi na hamsin da biyar hamsin da biyar yawwa ne ma dai na ga saba'in da biyar ba to ya ce ƙasa ko sama ya ce wal umratu umra yaf'alu fiha kama zakarna awwalan zai aikata cikin umra kamar yadda muka ambata da farko tun daga farkon aikin haji da muka ce in yazo miƙaci ba mun ce zai dauki harama a miƙaci ba to a umra ma haka ne haka nan zai aikata ila tamamin sa'ayi har zuwa cikin sa'ayi baina safa wal marwa tsakanin safa da marwa da haji da umra wajen daukan harama har zuwa dawafi har sa'ayi duk ba su da bambanci kawai abin da zai bambance wajen niyya in ka zo niyan ne kai niyan umra ko niyan haji in niyan umra ne umra niyan haji ne haji amma ba bambanci har ka je ka gama safa da marwa to in ka gama safa da marwa nan umra da haji suke rabuwa ita umra ka gama safa da marwa sun mai hali sahu sannan mutum sai je ya aske kan shi ko ya yi sai idan yi haka wa kattan mal umratuhu umrarsa ta cika kaga haji kam zaka jira ranar takwas ga wata ka fita mina ka je arfa ka zo muzdalifa ka zo masharil haram ka zo mina ka yi jifa ka zo ka yi tawaful ifada sannan hajin ka ya kare amma wajen farko har zuwa sa'ayi duk abu ɗaya ne wal hilaqu afdalu fil hajji wal umrati aske kai gaba ɗaya afdalu shi ya fi fil hajji wal umrati a aikin hajji da umra gaba ɗaya mutum ya zo aski ya aske gaba ɗaya kan shi ya fi aske gashin gaba ɗaya amma wa taqsiru yujzi taqsiru sai sai ma'ana ka rage gashin ba tare da ka aske ba yujzi ya isar amma fa yanayin sai sai wal yuqassir min jami'i sha'rihi dole ne mutum ya sai sai baki ɗayan gashin shi ba zai yiwu ka ce wai ka yanke wani waje ka bar wani waje ko a sai ce wani bangare ba a taba wani bangare ba dole sai an taba gaba ɗaya gashi wa sunnatul mar'ati sunnan mace ko at taqsiru ita shine sai sai ma ita mace babu aski gaba ɗaya tunda ita mace aski kan a gashin ta gaba ɗaya aibi ne gare ta saboda haka ita sunnan ta shine sai sai ta tare gashin ta gaba ɗaya sai a yanke saman ya zama ko ina ya yanku shi kenan wala ba babu laifi an an ya ƙatular muhrimu alfa'arata mai harma da aikin haji ba laifi ya kashe bera wal hayyata ba laifi ya kashe macijiya wal aqraba babu laifi ya kashe kunama wa shibuha da makamancin su duk wani ƙwaro mai cutarwa mai harma da aikin haji in dai ƙwarin yana cutarwa cutarwa irin na bera ko irin na macijiya ko irin na kunama ya halatta ya kashe ta ba laifi wal kalbal aqura hakanan kare mai cizo mahaukacin kare shi ma ya halatta mai harma da aikin ajiye kashe shi wa ma ya adu min zi'abi da abin da yake tumbe daga namun dawa irin kuraye ko da zaki ko duk don naman dawa mai tumbe ya tinkaro mai harma da aikin ajiye ya kashe shi babu laifi min zi'abi daga kuraye wasu ba'i da zakoki wa nawi hasu ma da makamancin su da naman dawa mai tumbe mai cutar da mutane wai ya katulu mina tsairi ma yuttaka a zahu haka nan mai harama da aikin hajji ya halatta ya kashe mina tsairi daga ɓangaren tsuntsaye ma yuttaka a zahu abin da ake ake tsoron a zahu cutarwan shi minal girbabe shi ne daga hankaka wal adiyati da shaho fakat kadai hankaka shaho an yadda mai harama da aikin hajji ya kashe ko da ainihin yana cikin harama ne babu laifi ويجتنب في حجه وعمرته النساء والطيبة haka nan mutum ya yi harma da haji ko umra to ya nisanta cikin hajin nashi ko umran shi ya nisanci mata ya nisanci turare bangaren mata kwata-kwata ko jin daɗi da mace ko ɗaura aure ko ka wuce ka zama ka zama wali ko a ɗaura ma aure duk kawai ka nisanci abin da ya shafi mata gaba ɗaya waɗi ba haka nan turare shi ma mutum ya nisance shi wa makitsa siyabi da ainihin tufafi ɗinkakke duk tufafin da za a ɗinke shi ya kewaye gaba ko mai wuya ko mai hannu duka mutum ya nisance shi ba wai dan an ɗinka abun ba ba ɗinkin ake nufi wa kewaye gaba yanzu misali harami ne sai ya zama kana da kyalle guda uku sai aka ja ka ɗinka shi ya haɗu kaga wannan ma ɗinkakke ne amma kuma bai kewaye gaba ba saboda haka kewaye gaban shi ake nufi ba wai dan an ɗinke kyalle a ce karkasa ba. wasai da hakanan ya nisanci farauta wa qatla dawabi ya nisanci kashe dabbobi in ba wa'ancan wanda aka halitta mar ba wayil qa'i tafasi ya nisanci jefar da duk wani ainihin tafas kazanta a jikin shi irin su ainihin kwarkwata da sauransu duk ya nisanci ko kuma ya aske jikin shi da sauransu wala yugati ra'sahu kuma kar ya rufe kanshi fil irami a cikin harama idan ya harama da aikin haji ba zai rufe kai ba in namiji ne kenan wala yalikuhu kuma kar ya aske gashin kanshi illa min daruratin sai domin larura idan larura ce ta kama ya halatta ya aske amma sun mai yaftali sannan ya aske dole sai ya bada fidiya fidiyan ko shine bi siyami salasati ayamin yayi azumin kwana uku au ibami sittati masakina ko ya ciyar da miskinai shida muddaini li kulli miskinin amma sunan bambanci da wayancan ciyarwan shi mudu biyu zai ba kowane miskini kaga mudu goma sha biyu kenan bimuddin nabi sallallahu alaihi wasallam da mudun annabi sallallahu alaihi wasallam aw yansuku bi shatin ko kuma ya yanka ainihin dabba wanda zai nuski da shi yazbau ha haisu sha amma shi dabban fidiya ba irin na hadaya bane zai yanka a duk inda yake so min biladi a garuruwa ko yanzu nan a ce mutum a har umran shi ko a hajji shi fidiya ya kama shi yanzu ya siyo rago ko akuya yanka a maimakon wannan fidiyan a nan garin shi kenan yayi babu zancen ainihin kaba dan hadiya ce Allah ya ce hadiyan balikal kaba amma wajen fidiya ce fa fidiyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusukin kawai saboda haka zai yanka ko ina wata albasul mar'atul khuffaini mace za ta iya sa ainihin kuffi guda biyu ainihin rigan kafa din nan za ta iya sakawa wasiyaba za ta iya saka tufafin tafi iraniya cikin haramanta duk tufafi mai kewaye gaba mai wuya mai hannu duk za ta saka amma wata ji ta nibu masu wa zalika za ta nisanci abin da yawan wannan mimma ya ji ta nibu rajulu daga abin da namiji zai nisanta kaga namiji ba zai sa hufi ba ita za ta sa namiji ba zai sa dinkakken riga ba ita za ta sa amma ban da wannan sauran abubuwan da aka hana namiji gaba ɗaya ita ma za ta nisance shi wa iramul mar'ati haraman mace inda ya haramta ta rufe fi waje hawa kafai ha fuskanta da tafinta ne ba za ta rufe su ba in ta yi harama wa iramun rajuli haraman namiji kuma fi wajihi wa rasi a fuskan shi da kanshi ne ba zai rufe fuska ba ba zai rufe kai ba amma zai rufe duk jikin shi gaba daya ita kuma mace ba za ta rufe fuska da tafin hannunta ba amma har kai din za ta rufe gaba daya wala yalbasu rajulul kuffaini namiji ba zai sa kufi guda biyu fil irami a cikin haraman shi illa Allah ya ji da na'alaini sai dai idan ya dauki harama da umra ko haji bai samu takalma sawo waje guda biyu irin kamar silifas din nan ba sai hufi to falyar ɗahuma sai yanke ainihin hufin asfala min alka'abai ƙasa da idan kafa ya zama idan kafan shi ya bayyana kaga ya mai da shi kamar irin takalmi mai rabin kafa din nan to wannan zai iya sakawa a bisa larura cin da babu takalmi sawun waje wal ifradu bil haji kadaita aikin haji mutum yayi ifradi abdul shi yafi inda na a wajen mu min at-tamattu wa min al-qirani daga yayi tamattu ko yayi qirani haji kala uku ne akwai ifradi akwai tamattu akwai qirani kaga ifradi kai niyan haraman aikin haji kadai tamattu kai niyan umra a watannin haji ka je ka gama umran ka jira haji in haji yazo kai hajin qirani kuma ka hada umran da hajin gaba ɗaya a cikin niyya ɗaya to wanne yafi shine ce kai ifradi shi yafi faman qarana duk mutumin da ya haɗa haji da umra auta mata ko mutumin da ya tamafi ya ji daɗi a ainihin tsakanin haji da umra a watannin aikin haji min gairi ahli makkata in dai baya daga cikin mutanen makka fa alayhi hadiyun dole zai bada hadaya tunda ko a qur'ani ya ce fa wanta mata bil umrati dal haji fa mastaysara min al hadi sai ce me zalika liman lam yakun ahluhu habil masjidil haram saboda haka in ba dan makka bane baƙo ne ya zo ya yi tamattu'i ko ya yi kirani to dole ya bada hadiya. yazbahu wanda zai yanka shi abin yanka ne au ya naru ko ya soke in abin sokewa ne biminan amina shi ko sokewa amina in auqabahu bi arfata in yayi tsayuwan arfa da dabban kenan wa in lam yuqibhu idan bai yi tsayuwan arfa bi arfata bai yi tsayuwa a arfa da shi ba to falyan harbi makka ta sai yanka shi a makka shi ma bil marwaci zai kawo wajen marwa yanka ba da an yi kula biyu min hilli bayan ya shigo da shi daga waje ka san shi hadaya ka'idan shi dole sai ya taka waje ya taka ciki idan ka yi tsayuwan arfa ka ga arfa wajen harafi ne sannan ka shigo mina da shi ka cikin harami sai ka yanka shi a mina in ko ba haka ba ka siye shi ne ko bayan an gama ainihin eh, yankan mina to in ka siye shi a makka ma dole sai ka fita da shi waje sannan ka shigo da shi in kuma daga wajen ka siyo in ka shigo da shi sai ka yanka shi a ainihin cikin garin makka aha in ka ya ce me yawwa idan bai yi tsayuwan arfa da shi ba to zai yanka shi ne a ainihin garin makka to wannan shine ka'ida na ainihin yanka na hadaya yace me yawwa bayan ya shigo da shi minar hilli daga hilli shine dai maganar da muka yi in ma a makan za ka yanka sai ka shigo da shi daga hilli in ma mutum ya siya a makan to dole sai ya fita da shi hilli sannan ya shigo da shi sannan ya yanka shi a makan fa in lam yajid hadiyan da yace bi mar- bi- a- bi- bi marwa ba wai dole sai a marwa ba duk ainihin eriyan maka ko ina ya ainihin yanka yankan shi yayi kamar yadda amina ma duk inda ya yanka ba dole sai ya je inda ake yin yanka na taro ba duk inda ya yanka a cikin garin mina yankan shi yayi fa in fatahu haka ne fa in lam yajid idan mutum bai samu dabban da zai yanka ba bai samu hadiyan hadiya ba to fa siyamu salasati ayyamin fil hajji sai ya azumin kwana uku fil hajji a cikin hajji yani yana nufin min wakati yurimu daga lokacin da ya dauki harama ya san tamattu yayi ko kuma ya san hadiya ya kama shi ila yaumi arfata tun daga ɗauka haraman shi har zuwa ranar arfa a wannan tsakanin sai ya azumi uku fa in fata wa zalika idan wannan azumi uku ya tsere mar a wannan kwanakin bai samu yayi ba to samu ayyama minan sai azumin kwanakin zaman mina ba za a zo a zauna a mina yau in an yanka gobe jibi gata ba to wannan kwanakin sai azumin a matsayin azumi uku wa sabatun sannan yayi ukun nan zai azumi bakwai kuma izara ja in ya dawo in an sauko haji ko ya koma maka da zama ko kuma ya dawo garin su a duk inda yake dai idan bayan an gama sai yayi ainihin azumi bakwai shine tilka ashiratun kamila wa sifatu tamati mutana to alhamdulillah ta samu dace na'am